sulhi bayan an fil hudaybiyati sulhi da aka yi na hudaybiya wannan sulhi da aka yi anna man jaa minhum ila almu'minina yarudduhum ma'ana yarudduhum almu'minuna duk wanda izo daga cikin su yaje zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to su kuma su dauke shi su mai da shi wa ainihin me wasu ainihin mushrikayil arab amma idan kuma daga cikin musulmi wani ya tashi ya koma maka sannan to shi ba za a mai so shi ba ku ji adalci nan rashin adalci irin na kafiri to amma kun san wani abin mamaki wallahi tunda annabi yayi hijira ko da mace ne ba a taba samun tayi hijira a matsayinta ta bar Madina kuma ta dawo zuwa ga Makka ba ko mace ba a samu ba balle namiji shi ya sanya su a tunaninsu suna kallon in sun yi haka in nasu ba su ragu ba ma dai ba su karu ba ma dai ba za su ragu ba su a tunaninsu kenan ko ma'ana in nasu yaje za a dawo musu da shi to kaga kenan ba su ragu ba su a tunaninsu sannan in wa'ancan nasu ya zo to shi kuma ba za a mai da shi ba sun karu kenan ko to ba su san cewa kuma mai imani na hakika in ya shiga addinin musulunci to shi baya fita shi ya sanya hirakan lokacin da ya tambayi Abu Sufyan yace in sun shiga addinin wannan annabi mai da'awar annabin suna fita yace a ba sa fita yace to daman ɗabi'ar ainihin annabawa haka take duk wanda ya shiga addinin su baya fita to kaga kenan abinda suke tunani sun shirya wa annabi makaru to makarin ya koma kansu kenan saboda haka ƴaƴansu da ƴan uwansu da matekunsu haka suka rika hijira in sun zo Madina annabi ba zai karbe su ba su sun san da haka sai suka zauna tsakanin Makka da Madina suka zauna suka hada gari in karauka ta zo ta ainihin mai ta kafirai su yaƙe su su karɓe kayansu da suka zame musu alaƙaƙai su da kansu suka je suka roƙi annabi alfarma suka ce ya nabi yallahi wa'annan ƴan uwanmu ne sun butulce mana sun ƙi su koma wajenmu kai kuma ba sa wajenka ya ce a'a ai ba ba sa wajena ba ai alkawari muka yi da ku ni ba zan karɓe su ba saboda haka shi yasa su ba sa son ku kuma sun zauna a nan suka ce to yanzu mun yafe su dawo wajenka su je su zauna ina shi kenan ko to daga nan sannan suka samu hutu akan kayayyakinsu akan hanya ko suka samu kubuta daga lafiyarsu akan hanya Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikimomi ta yadda zai kullo wa bawansa ya kama shi kuma ta yadda baya tsammani su sun yi haka suna kallon sun cuci annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi kuma su da kansu sun zo sun mika wuya gori ya hau to Allah tabaraka wa ta'ala wannan akan mata ne sai ce to duk wacce ta zo daga cikin ku tana mai hijira daga kafirai bayan sulhi na Hudaybiyah to famtahinuhunna eh Allah ya ce ku jarraba su bil halafi da rantsuwa annahunna ma karajana cewa su din basu fito ba illa ragabatan fil islam wato tsantsar kwadayin addinin musulunci yasa suka fito in ba da musulunci ba ba za su fito ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam su musu wannan jarrabawa la bugudan li azwajihinna ba kawai da suna kin mazajen su bane al-kufar wanda suke kafirai kuma wala ashaqal lirijalil muslimina ba kuma dan suna begen mazajen musulmi bane kaza kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halifuhunna ya abinan ya halifuhunna haka annabi ya rika rantsar da su duk waɗanda suka zo za a rantsar da su sannan in sun nuna cewa lallai sun fito ne daga cikin garin su ma'ana daga ahalin su ko daga mazajen su ba dan komai ba sai dan kwaɗayin addinin musulunci da son Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga zama in kwa akasin an samu akasin haka to annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a mai da su ko kuma su koma to wannan mas'ala ta sanya su mata waɗanda suka yi imani in sun samu hanyar sulalewa su kan taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanatin nisa'u أو نساء الكفار إذا أراد أبنا إذا أرادت واحدة إضرار زوجها idan mace ta yi nufin ta cutar da mijinta qalan lahu ta ce masa sau hajiru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan sannan zan yi hijira in barka kai kadai in tafi zuwa ga muhammadu faka fifna bi abin bil imtihani an zalika shi kuma sai ya kame ga barin wannan jarrabar da yake mata ta fitina daman da gangan suke wal imtihanu ita wannan jarrabawa yi bayyana zahiru kawai ana karban abin da yake na fili ne amma sanin zuciya sai Allah shi yasa Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine mafi sani ga imanin su tunda wani abu ne da yake koye cikin zuciya kuma sirri ne da Allah ya bar wa kansa daga shi sai bawansa wato bawa shi kadai shi ya san abin da yake kudurtawa abin da yake kwancewa amma shi Allah da abin da ya kudurta da abin da bai kudurta ba da wanda zai zo a gaba shi Allah duka ya sani kaga shi kansa bawa yanzu wani abu da zai faru bai san shi ba amma zai iya sanin wani abu da yake nufin a ransa zai yi ne kawai to sai Allah ya ce fa in alimtumuhunna idan kuka sani ma'ana zanantumuhunna bil halafi da wannan rantsuwa da kuka yi musu wajen jarraba su mu'minatin sun miƙa wuya ga addini ne to fala tarji'uhunna ila al-kufari kar ku mai da su zuwa ga kafirai fala tarji'uhunna ai ma'ana taradduhunna ila al-kufari kar ku yi haka la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum dan ba su zamo halal ga wayancan kafirai ba su kafiran wayannan matan ba su zamo halal a wajen su ba saboda haka Allah ce kar su mai da su li'annahu la tana abinan la tana ko abinan la tana kahu bainal muslimina wal kuffar dan babu aure tsakanin kafiri da musulmi da irin wannan matsala da ayoyi da hadisai da suka bayyana nake ainihin wato nake kalubalantar masu tunanin cewa wai mace ne ko kuma mutum namiji ne yana zuwa gun ainihin me yana zuwa gun boka ko malamin tsubbu annabin rahama kuma ya ce duk wadda ije ainihin me ya je gurin boka ko malamin tsibbu ko al'arrafu to ya kafirta da abin da abul qasim ya zo da shi ya yi jifa da musulunci a bayan bayansa ya kafirta ko bai kafirta ba don Allah akwai abin shakka a nan sannan matar da ta yi irin wannan ta kafirta ko bata kafirta ba to da Allah ya aure yake a tsakaninsu in tare suka je sa kafirta shi ne su zaman su daman kafirai ne ko amma wannan kin gano mijinki mushriki ne ya kafirta da irin wayancan ayyuka kuma ki zauna tare da shi ko kuma ka sani matarka tana zuwa ko an dabaibaye ka an juya maka to gara ma wanda shi an juya masa hankali daman shi ba shi da hankali an juya hankalin ko kun san shedanci irin wayannan mata sannan wanda aka yi musu irin wannan abin mamaki idan da zaka fasu shawari a musulunci ga hanyar da za su bi a shari'a su warware su ce su ba abin da aka yi musu ba yadda ka iya da su kuma wallahi kuma a hankalci a shar'anci an mutu irin wannan ɗin saboda su tun da annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan saddabaru ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam to waye ba zai taba ba ai Allah yana yayi haka ne ya ga imanin mu kawai shin zamu yarda da hukuncin sa mu koma hanyar sa mu bi hanyar da zamu warware wannan to ya za a yi mace ta je ta kafirta tsawon shekaru wata fitowa take ko wata ta kashe mamijinta ai da yawa akwai masu kashe mazajen ma ko kuma ta kashe kishiyarta kuma sannan wai a ce wai a hakan wai duk aure tsakanin Allah ya sauwake wallahi mutane su yi hattara wallahi shi yasa za a yi ta haifar ƴaƴa ba su da albarka ha to mace ta kafirta ko miji ya kafirta kuma ana zaune kuma Allah ya ce babu aure tsakanin kafiri da musulmi ya za a yi ta kafirta ko ta kafirta kuma a zauna zaman aure in dai ɗaya musulmi ne wallahi baya halatta auren Allah kai mana muwafaka Allah ya ce la hunna lahunna wala hum yahilluna abinan lahunna Allah ya ce to amma ga sharadi farkon musulunci abin da ya faru ka ce wa atuhum ai ma'ana a adul kufara wayancan mateku nasu da suka fito daga gidaddajin su ko kuma matan da suka fito daga cikin ahalin su wayannan da suke da mazaje Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu ma'ana su bayar da abin da suka ba su na sadaki wato anan su musulmai sai su dauki sadakin waɗancan su biya ina fatan mun fahimta wato in suka dauki sadaki suka biya to shikenan wannan a musulunci ta halatta ga musulmai shikenan sai a nemi auren ta ma'ana tunda annabi yana nan sai a daura abu Allah tabaraka wa ta'ala yace wala junaha alaikum an tankihuhunna baya halatta ku aure su in ji Allah tabaraka wata'ala bi shar'ihi da irin wannan shar'i a bannan idza ataytumuhunna ujurahunna sai ya zama fa ma'ana kun ba su ainihin sadakoki to idan kuka ba su sadaki kuma ba ku ba da wancan haƙƙin da Allah ya ce ku bayar ba fa to zancen aure bai taso sai an ba da wancan haƙƙin tukuna an biya sannan tukuna suka rabu da wancan sannan takun suka halatta gare ku shi yasa ya ce bi shar'ihi din Allah ya ce wala tumsiku da Allah ku duba maganan nan a fili don Allah Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafiri kar ku yi riko da auren ko igiyar auren kafira ko kafiri Allah ce karku yi riko da wannan ma'ana zaujatukum liqada il islami ma abin nan ma liqada islami kullaha li ismatin nikahi bi sharadin aw abin nan aw lahiqati bil mushrikina al murtaddati liqada irtad abin nan irtad abin nan irtidadi hunna nikahukum bi shar'ihi idan misali kai matarka a matsayinka na musulmi ta fice ta tafi wajen kafiri kuma aka tabbatar kafirta ta yi ai babu zancen aure tsakaninku ko to a musulunci a wancan farkon musulunci shikenan sai su ɗauko ainihin haƙƙinka da ka bayar na sadaki sai su mai so maka kamar yadda su in nasu suka taso suka zo za ku ɗauki haƙƙinsu na ciyarwa ku ɗauka ku mai musu sannan ku riƙe waɗannan mata to su ma dole haka za su yi amma kamar yadda jiya na faɗa in ba a manta ba daga ƙarshe sai aka ɗauke hukuncin Allah ta yi mana muwafaka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasu aluma an faƙatun ku tambayi abin da kuka ciyar ma'ana alaihin na kansu min mahuri daga sadakoki da kuka basu fi suratul irtidad amma in abu ya kasance a cikin irin wannan fuska ta ridda mimman tazawwaje abinna mimman tazawwajihunna min al-kufari ga duk wanda zai aure ta daga cikin kafirai to dole ya bada ainihin sadakin da wancan musulmi ya bayar sai a biya shi Allah tabaaraka wa ta'ala yace binna wal yasalu ma anfaqu hakurin nan haka yake na'am wal yasalu ma anfaqu kuma su su tambayi abin da suka ciyar alal muhajirati kamar bisa waɗanda suka yi hijira daga ainihin wa daga makka zuwa madina su ma su tambayi abin da suka ciyar ko suka bayar na sadaki ya'ani kamata kaddama annahum yu'tunaku kamar yadda ya gabata cewa za a basu to dole su ma in waɗannan sun je to shikenan sai su me sai su biya Allah ya ce zalikum ai al-hukmul madhkur fi hadhihi al-aya wannan hukunci da Allah ya faɗa ko hukunce hukunci cikin wannan ayoyi ko wannan aya hukumun lahi Allah ya ce hukuncin Allah ne ya hukumu bainakum da yake hukunci a tsakaninku wallahu alimun wallahu alimun hakimun Allah masani ne kuma hakimun shi Allah gwani ne ya amalu yana yin aiki a amalahu aikinsa ɗin nan bi ilmin da wani ilimi ne ma'ana daga wajensa ai ma'ana li hikimatin saboda wata hikima ta kata dai zalika wacce ta hukunta haka saboda haka fatajibul mubadaratu ila qabulihi aw amrihi ta'ala to wajibi ya zama wajibi tunda Allah shi masani ne akan wannan yayi hukunci ya kuma zartar to ya wajaba rai rai abin nan wato abin nan rai ta mai imani to ya gaggauta zuwa ga karbar wannan umarnin ya gaggauta ma'ana ya imani ya aiwatar da irin yadda Allah ya umarce shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa in fatakum shay'un idan wani abu ya kubce muku min azwajikum na matekunku ya'ani wahidatan guda ɗaya ne fa akasara ko ya fi ɗaya minhum daga cikin su aw shay'un min mahuri min mahurihinna ko kuma wani abu na sadakokin su bil zihabi da tafiyarsa ilal kufari zuwa ga kafirai murtaddatin wa'anda suka yi ridda to fa aqabtu sai wani dalili ya faru yanzu bayan ainihin sun yi ridda sun tafi mu fahimci wannan hukuncin ya bambanta da wancan hukunci na farko nan sun yi sun kafirta sun yi riddama ana suka koma zuwa ga garin kafirci to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo wani sanadi fa aqabtum ai ma'ana fa aqabtum fa gazautum sai kuka kai hari ma'ana kuka kai hari irin na yaki hatta ganimtum har kuka samu ganima to fa atul ladina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu to yanzu da kuka kayi hari garin kafirai sai kuka samo da irin wa'ancan matiku da wasu mata na daban yanzu ba ganima ce ta musulunci ba to yanzu wa'ancan da aka kamo da mata da wanda suka yi ridda a cikin su yanzu ga mazajen su musulmi ya halatta a dauke su a basu a matsayin matan su a ce su koma baya halatta ai sun kafirta ko tunda sun kafirta to ba za a basu su ba sai dai a musulunci sai a dauki haƙƙin su na sadakoki da suka bai wa'ancan to sannan sai a maisuwa su mazajen su ina fatan mun fahimta kun ga wannan hikima da Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna cewa addinin musulunci shi ta gomashin sa ya huce duka tunanin mutum ko ya haƙƙinka yake ko da kai kafiri ne Allah ya ce a ɗauki haƙƙinka a baka shi yasa da yawa daga cikin wasu yahudawa annabi yana rayu suka karɓi addinin musulunci wani ba yahudi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa wani hukunci ya tsaya ya yi shiru ya ce kai na yadda kai annabi kai ya ce kai muhammadu na yadda kai manzan Allah ne kuma na yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah saboda haka a shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullahi saboda hukunci na adalci ya ga haƙƙi ne nasa ne shi ya cancanci abin wa'incan kuma da aka yi abin musulmai ne wanda ya haɗa su da su ɗin amma sai ga annabi a matsayinsa na annabin Allah manzan Allah bai duba musuluncin wa'annan ba sai ya duba zaluncin da suka yi ya ɗauki haƙƙin mai haƙƙi duk da shi azzalimi ne amma zaluncinsa da i ai kansa ya zalunta shi ko ma'ana kafiri ai shi kansa ya zalunta ba wani ba to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala bisa umarni da tausayinsa sai ce a dau haƙƙinsa aka bashi kuma aka dauka aka bashi yanda aka dauka aka bashi musulunci bai karu ba ƙarshen na sai dawo kuma ya kalmar shahada saboda adalcin da aka yi masa shi yasa wannan bawan Allah da yake gaya mana wani darasi da izo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina da ɗabi'a guda uku amma duka ba zan iya barin su ba ka dauki ainihin me ka dauki daya ka bar mun biyan zan ci gaba da sha'anina don ba zan iya bari ba. Don Allah yanzu kana malami mutum ya zo ya maka irin wannan tambayar ya za ka yi masa. Ya ce shan giya agunsa ba wasa, ya ce zina agunsa ba wasa, ya ce ko yanzu aka samu zai yi. Amma fa kar ku manta fa ya yarda da annabi fa. Wallahi ya yarda da annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka lokacin da ya zo annabin rahama da ya ji wannan kalamu na kalamai nasa ba ya ji guda biyu ba sai ya ce masa to meye na uku sai ya ce kaga ƙarya a gona ya ce ƙarya a gona ya ce ba ta da iyaka don Allah ku duba ku ga larabayan da cikin al'amarinsu babu munafurci su komai ƙware kwatan ake fitowa a faɗa wa ainihin mai manzan Allah in an zo fadarsa a lokacin annabin rahama sai ya ce to na cire ƙarya ka je sauran ka ci gaba da sha'aninka bai ce masa kai wannan wannan irin musulunci ne kaza kaza ba to ai ba shi da ainihin ilimi bai san ma menene addinin ba shi dai kawai ganin gaskiya da take gudana tsakanin musulmi da wata ƙauna da sahabbai suke a junansu wanda wannan yanzu irin ƙaunar muka rasa mu rasa irin wannan ƙaunar wallahi yau ina da hali na san ka abokina ne kuma sai ka wuni da yunwa kuma na san baka ci abinci ba don Allah ina ainihin kauna take ina soyayya take dan Allah na mallaki riga ta kai biyar kai kuma kullun riga wuyan ka riga ɗaya ce ta kode in ba mai kodeya bace ta yage in ce da ti ban sanya kake kake zauna a gida ka cire ta kaje ka wanke ba ni ko yau in na sa wannan gobe jibi shekaran jibi zan sa wata amma na baka da wannan guda ɗayar kuma na san tabbas baka da sutura ina kauna take a musulunci Allah ya sauwake to saboda haka sai ce kaje na dauke abin nan din na dauke ƙarya saboda ƙarya su tana da tasiri a cikin su duk kabilar da aka ce an samu wani mutum a cikin su mai yawan ƙarya ne to wallahi wallahi matansu matansu sai dai su a jinsin su su rika aura amma wani ba zai fito daga wata kabila ta larabawa ya auri jin wannan jinsin ba ce kai ya zaka je ka auri yar makaryata da Allah ku duba ugayen da ƙarya take musu ainihin tasiri to sai annabi sai duba wannan sai ce to na dauke ƙarya sauran ka je zina da shan giya ka je kai ta kayan ka annabi sarkin hakuri Allah ka kara masa daraja da daukaka wallahi yana tafiya kwashe samu yar banza irinsa har ta miƙa wuya kuma ya yarda sai ce to yanzu idan na koma majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tambaye ni yau ka samu kai kaza idan kunya ta kama nace kuma ban yi bayan nayi fa ai nayi masa ƙarya kuma ko yace kai yace tashi kije na hakura yace zinar ma daga yau na daina ta yana tafiya sai ya samu mashaya ga kofunan ko kuma kokuna na giya an ajiye har ya zauna zai sha yace to yanzu in na sha in na je majalisar annabi ina maye ko idan duna na sun caccanja annabi yace ka sha giya ne na ce ban sha bane masa ƙarya yace kai na bar wannan giyar ba yace ba zan sake sha ba kuma na bata har abada a rannan bai kwana da ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan na zunubai da yake ba duka ya basu a dalilin ƙarya da manzon rahama ya ɗauke masa saboda ya yadda ba zai wa shi balarabe in yace ba ina son kai mun hukuncin kaza girji hukuncin sa in na kaurace ne in kaurace mato shi ya kaurace far wannan abu kamar tura wannan ne a yau in sun karɓi addini ka duba ka ga yadda kai da kake cikin musulunci sun fi ka aiki a addini domin su kokari suke ke sun dabbaka shi kai kuma ka zama cima zaune kawai kai dai kana nan musulmi ka zo kai sallah amma ka lura wallahi bature in ya karɓi addinin Allah ka duba yadda suke yin Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana, yake cewa, to irin waɗannan in sun je muku abin nan, ai wato sun je muku abin nan sun fita daga wajenku sun tafi wajen kafirai, kuma Allah ya kawo wani dalili, aka Allah ya ɗanɗana musu uquba ta yaƙi, aka ci su abin nan da yaƙi, to waɗanda matan suka tafi daga cikin musulmai, to a ba su abin da suka ciyar. eh a basu inji Allah Allah yace wattaqul abin nan wattaqullaha allazi antum bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah wannan da kuka yi imani da shi wa qad fa'ala almu'minuna ma umiru bihi tabbas mu'mini sun aiwatar da abin da Allah ya umarce su da shi min itiya abin nan min ita'il kufari wal mu'minina wato wajen bayar da haƙƙi na kafirai ko kuma su mu'minai din su nemi haƙƙin su sun marufi abin nan sun ma'irtafa'a hadal hukum sannan sai aka ɗauke irin wannan wato hukunci sannan sadar da siyaku sai bayani ya gangaro kuma ila zikirin mubayi'atin nisa'i sallallahu abinan nisa'i ya'ani almuhajiratu kenan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam la'anna madmunul mubayi'atu domin abin da mubayi'ar ta kunsa ya tatallabu min hunna al'adl wal qasd wal adl duka yana neman wannan na farko ya zama akwai manufa ta alkhairi sannan akwai adalci cikin abun babu ƙarya sannan akwai tsayuwa akan gaskiya wa'yanda sun zo sun bar ainihin me sun bar mazajensu wa ahalihin na sun bar abin nan iyalansu wal majtami'ul islami to shi kuma zamantakewa ko society ake ta ko environment ɗin abin nan zamantakewa irin na al'umma to musulunci yana buƙatar gaskiya ne ba ainihin ha'inci ko cin amana ba to shi sai Allah madaukaki sai ya kira annabi ya ce ya ayyuhan nabi يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه na'am ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله Allahu akbar إن الله غفور رحيم na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم na'am أو من غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Allahu akbar da Allah ku duba hikima irin ta Allah tabaraka wa ta'ala can ƙarshen waccan aya ummuna Aisha cikin wani hadisi da ta ji daga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam tace ita iqaba ko uquba din nan shine ma yu'addil muslimuna ila man hajarat ila abinan imra'atuhu min al-kuffari fa amara an yu'da ya wato abin nan man zahaba lahu zaujin minal muslimina an Allah sai yayi umarni wato bisa ko kuma manzar rahama yayi umarni bisa a dauka a bai wadda matarsa ta tafi daga cikin ainihin musulmai ma an faka abin da iciyar min sadakin nisa'il kuffar daga sadaki irin na binnan matan kafirai ai allahi hajarna wa'annan da suka yi hijira wa ma na alamu anna ahadan amma sai take cewa ba mu san wani mutum ɗaya ba minal muhajirati daga cikin waɗanda suka yi hijira irtaddad ba'a da imaniha a ce ga wata ta yi ridda bayan ta yi imani kuma ta koma maka ta ce ba mu taɓa samun ko mutum ɗaya ba ko shi yasa a nan mu lura Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyu abin nan ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi idza ja'akal mu'minatu idan mu'mina ta zo maka yubayi'unaka ko yubayi'inaka suna yi maka mubaya'a ala Allah yi shirike na billahi shay'an ba za su sake tara Allah da wani wajen ibada ba wala yasriqina kuma ba za su yi sata ba wala yazinina kuma ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna kuma ba za su kashe ƴaƴansu ba kama kana ya fa'alu fil jahiliyati kamar yadda suka kasance lokacin jahiliya suna ainihin me suna aiwatarwa to he suka yi maka irin wannan alkawari akan wannan mubaya'a ai ma'ana eh abin nan bi dafnihinna ahaya'an kaufan min al'ari wal faqri irin binnewa da suke a lokacin jahiliya wai dan gudun abun kunya ko tozarta ko kuma a ce talauci kamar can yadda Allah ya bamu labari wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddun menene Allah ya ce sai ce fa huwa aw wa huwa kazim yana mai kaurin fushi wai da zarar an masa albishi cewa an haifa masa ya mace wata mummunar ɗabi'a da suke da ita shine idan mutum matarsa ya ga ta fara naƙuda to sai ya je ya samu wani guri ya ɓuya sannan da abin tono na rami kenan idan aka zo aka yi masa albishir ta haifi namiji to shi kenan sai ya mai da wuka gidanta amma idan ya mace ne shi kenan sai ya ce to a kawo masa ita to wani abin takaici wata sai ta yi wayo sannan sai a je a tona ramin abin ne ta ai kaga ya dan fi sauki sauki a ce wanda daga haifansu an je an binne su ko amma duka wannan aiki ne fa mummuna amma ya dan fi sauki sauki wanda daga haifansa daman shi lokacin iskar duniyar kadai ta kuma an mai da shi to amma wasu sai sun yi wayo to shine Allah tabaraka wataala yake ba mu labari yace ya tawara min alqaumin su ima bushira bihi ayyumsikuhum abinnan ayyumsikuhu ala hunin am yabdusuhu fit turabi Allah ce ala sa'a ma ya hukumuna tur ku saurara wannan hukunci da suka yi irin wannan hukunci yayi muni bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ke azurta su sannan ya azurta ku ku iyaye a wani gurin ne Allah ya ce shi ke azurta ku sannan ya azurta su nahnu narzuquhum wa iyyakum a wani guri nahnu narzuquhum abinan wa iyyakum to amma abin mamaki sai suke gudu ya tawara min alqawmi to shine anan Allah tabaraka wata'ala yace in sun zo wajen yi maka mubaya'a suka faɗi irin waɗannan sharruɗa wala yasriqina wala yazanina wala yaqtulna auladahunna wato ba za su irin waɗannan ayyuka ba kamar yadda a jahiliya suka saba sannan wala ya atina bi abin bi buhutani ba za su zo da wani kiri faɗi ba yaftarinahu da suke kirkiransa bayna aidihinna wa arjulihinna wato ma'ana ayyuka irin na zina da za su yi su samu ɗa idan sun samu ɗa kuma ɗan ba shi da uba ma'ana mace ta samu ɗa ba tare da ɗan yana da uba ga shi a fili an san shi ya ba da sadaki an musu aure wato na halal ba Allah ta baraka wa ta'ala ce kuma su yi maka wannan sharaɗin ba za su zo da irin wannan ƙarya da suke kirkiranta ba ai ma'ana bi waladin mal'o'in yansu ban nahu ila zauji wanda za su danganta shi zuwa ga wani uba alhali kuma ba shi da uban a zahiri ko a ma'anance ba shi da uban a zahiri dai an sani mace ita kaɗai kawai ai ba za ta haihu ba dole sai da wani to amma a zahiri ko kuma a ma'anance shi wannan ɗan ya zama me ya zama abin da bahaushe kan ce ɗan zina ko to Allah ya ce da sharaɗin ba za su yi wannan ba sannan wala ya asi na kafi ma'arufin ko ba za su saba maka cikin kyakkyawan aiki ba shar'an a shar'ance wa urfan da kuma al'adance hasanahu eh min qabali shari'i abinda yake mafi kyau ta bangaren shari'a malam yace huwa ismun jami'un li kulli ma urifa min da'ati yace suna ne da ya game dukkan wani abu da aka shina na da'a ga Allah wal ihsanu ila nasi da kyautatawa zuwa ga mutane wa kullu ma amara bihi abinda ma amara bihi shar'u da duk irin abin da shari'a ta umarni da shi auna ha an hukote hali kan niyahati kamar irin ihu na mutuwa wattamzi abinan wattamziki siyabi ko yayya ga tufafi wajazzi sha'ri ko ciccire gashi wato yayin mutuwa kenan wa shaqqul jaybi ko kyakke ta gaban riga duka wa kamashil wajhi ko kuma irin yayyagar fuska da suke yi nasu dai irin na al'ada duka su sharadi cewa ba za su yi wannan ba sannan tukun karbu mu baya asu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to fa bayi hunna ka karbi mu waye asu fa ala zalika sallallahu alaihi wasallam bil qawli amma annabi ya karbi wannan mubaya'a tasu da magana ta baki wala abinan walam yusafihu wahidatan minhunna ba ɗaya da ta yi abinan musabaha da annabi annabi baya musabaha da mace saboda aka yin kace annabi yayi musabaha da mace sai mu ce makaryaci sarkin makaryata sannan wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema musu gafarar Allah inna Allah gafurun Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne ga bayinsa Allah madaukaki sai yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'annan da suka yi imani ai ka karanta ta kuma na'am wannan da kuka yi imani ko wayannan da suka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim da Allah ku duba wani abin mamaki surar ba ta fara da irin wannan ayar ba hana ainihin mumini mutumin kirki ya jibinci mutumin banza kuma gashi abin mamaki ta cika kuma da abin da ta fara da shi dan ya kira masu imani can din kuma masu imanin aka kira ko yanzu kuma sai Allah ya sake maimaita dan mu gane muhimmancin abin Allah ce kar ku jibinci mutanen banza wanda Allah ya fushi da su sune yahudu abinda isa aka ce musu almagazubin alaihim wa'anda aka yi fushi da su li'annahum cewa su ariful haqqa sun san gaskiya wa an taruhu amma suka ki gaskiyar da gangan wa kazalika man ittakaza dariqa binan man ittakaza abinan dariqahum haka wanda ya rike hanyar su ma'ana ta farkin su sai zalika cikin haka domin me yasa Allah ce kada ya iso min al-akhirati su fa sun ɗebe tsammani daga samun alkhairin lahira ma'ana min sawabiha ma'a yaqinihim tare da tabbacin su biha da ita li'inadihim saboda tsananin taurin kansu ga Allah ga addinin Allah wa kazzabun nabiyya sun karyata annabi ma'a ilmuhum tare da sanin su bi sidiqihi cewa shi annabi gaskiya ne ma'ana gaskiya yazo da ita to ma'ana sun ɗebe tsammani daga alkhairin lahira shi yasa suke waccan tsiya kama ya isal kofaru Allah ya ce kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani ma'ana alka'inuna min ashabil quburi yanzu da Allah wanda ya shiga cikin kabari da Allah daga shigarsa yana tunanin zai dawo nan duniya ai babu zancen dawowa ko sannan wannan sabani ne na malamai wasu suka ce a'a wa'anda suke duniya ƴan uwansa kafirai duk da basu yi imani da addinin Allah ba da Allah duk wanda suka je suka binne shi suna da yaqinin zai sake dawowa kun ga ba su da yaƙini shi yasa Allah ce kama ya isa al-kuffaru ma'ana allazina kanu ahya'an kenan kan wanda suka kasance suna raye ai sun ɗeba tsammani daga ɗan uwansu ko ƴar uwansu da suka je suka tona rami suka binne ta to kamar haka ne wa'ancan da suke masu irin wannan tsiyar yanzu da suke suke kashe-kashen mutane wallahi sun tabbatar ba su da rabo a gun Allah ne kamar yadda wa'ancan kafirai suka ɗebe tsammani daga mutumin da yake kabari ba zai dawo ba ai ma'ana almaqaburina min khairil abina min khairil akhirati daga abin da yake na alkhairil lahira izatu abin nan izatu aridu alaihim domin an bujurto musu da dukkan abin da yake na ainihin cikin ainihin wato wannan rayuwa ta lahira ko in ce rayuwa ta barzaku wa hum fil qubur suna cikin kabari an bujurto musu da maqa'idahum min aljannati gurin zaman su a cikin aljanna laukano amanu da sun yi imani da ba su yi imani ba kuma wa ma yasiruna ilaihi minan nari sai kuma a nuno musu makomarsu ta wuta yanzu da ana ba su labari ko suna ji da kunnuwansu amma da ida ba su gani ba to yanzu an sa su a cikin kabari sun mutu ba su yi imani da Allah ba sannan sai aka zo sai aka nuna maka gidanka na aljanna inda ka yi imani kuma yanzu tabbas gashi ka gan shi kamar yadda zaka bude talbijin kana kallo to har wannan ya ma fi misalin talabijin yanzu shi ne musamman za ka gan shi gashi shi ɗin ne to sai a ce to amma yanzu tun da ba ka bi Allah ba sai a juyo masa wuta sai a juyo musu wuta sai a ce to yanzu ga makomar da Allah yanzu wannan shi mamacin yanzu yana da shakka akan abin da aka nuna masa shine kama ya isal kuffaru wannan fassara ne da maluma suka yi daban-daban akan fahimta kuma kowace sai kaga tana kan hanya shi ya sanya shi alƙur'ani da kake kallonsa shi alƙur'ani da kake kallonsa duk irin haddar da kai masa to a yau za ka iya rataya shi kuma ka tashi ka tafi neman ɗaukan wani ilimin kuma a cikinsa ko in ka san ulumil ƙur'an sai ka dawo ulumul tafsir sai ka dawo ulumi kaza ulumi kaza sannan ka dawo sanin ainihin me menene ainihin me nahawun da yazo da shi menene balagar da yazo da shi menene ilmul bayani da yazo da shi sai dai ka kare rayuwarka duk baka gama da shi ba wallahi zancen Allah ne baka isa ka kure shi ba wallahi saboda haka sai dai mu yi karatu gwargwadon iko abinda muka fahimta mu faɗe shi abinda muka kuskure mu roki Allah ya yafe mana amma wallahi zancen Allah ba kai saka kare shi ba yasa za ka ga maluma suna ta bayani kuma kowanne in aka kawo yanzu da Allah cikin wannan bayanan wanne ne ba karbabbe ba Allah ka samu dace saboda haka anan mu lura Allah tabaraka wa ta'ala yace kama ya isal kufaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani daga ainihin waɗanda suke cikin ainihin me daga cikin kabari cewa ba za su dawo ba ko su waɗanda suke cikin kabarin suka ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah ga abin da suka gani yanzu mu'ayinatan ma'ana ido da ido maluma sun yi maganganu daban-daban kuma sura ta ainihin cika da abin da ta fara da shi Allah ka ba mu albarkar wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura alkhairin da yake cikin ta Allah ya sanya mu aiki da shi ya zamo kuma dalili a gare mu na shiga aljannar Allah ranar alkiyama za mu shiga cikin suratul saffi ita wannan sura ta saffi sura ce wacce take da ayoyi guda goma sha hudu kuma babban abin da take karantarwa shine bayani akan jihadi da gaskiyar wa'adin Allah da kuma fa'ida wato na al'umma ta musulmi saboda haka sura za ta fara da tsarkake Allah maɗaukaki daga dukkan abin da bai cancanta da shi ba da kuma yabansa tare da ɗaukaka shi da kuma gargaɗantar da muminai min ikhilafil wa'adi wato saba wa'adin Allah wato ma'ana ka faɗi abu kuma kai ka aiwatar da akasin wannan shi ake magana nan saba wa'adin ga abin da kake faɗi daban kuma abin da kake aiwatarwa daban Allah ya sauwake duk mutumin da zai tsaya ya faɗa wa al'umma gaskiyar al'amari to yayi kokari ya ga abin da yake faɗa wa al'umma in nasu yi ne shi ma yayi in nasu bari ne shi ma ya tabbatar ya bari in ko ba haka ba to zai zama fitila kamar yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko eh yanzu misali fitila ba tana amfanar da wanda suka kunna ta ba amma ita me take wa kanta gasa kanta take yi ko to Allah ya sauwake haka duk malamin da wallahi ya karanci alqur'ani ya fahimci ma'anar alqur'ani kuma bai yi aiki da shi ba ya riki san zuciya to misalinsa misalin fitila ne Allah ka tsare mana imaninmu. Allah tabaraka wa ta'ala zai mana bayani cikin wannan sura. Wata nawalatin sura ba da zalika mawqiful yahud za ta yi mana magana akan matsayin yahudawa daga da'awar annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu wassalam. Min aza abina min aza abina abina min al'aza kenan daga cutar cutarwa da suke yi akan me akan wayannan bayin Allah fi sabilillah dan sun yi imani da Allah su bayi abin nan manzanni ne na Allah. amma Allah zai wannan bayani ta saliyatul rasulu sallallahu alaihi wasallam dan rarrashin annabi ne fi ma nalahu cikin abin da zai same shi min kufari makkata daga kafirai na makka lokacin da zai fito musu da da'awa sannan wa ardafat ba'da zalika bil busharati za ta kuma goye magana ma'ana za ta biyo bayan wayancan maganganun da bushara da bada labari bi nasratul islam da cewa addinin musulunci zai samu taimakon Allah wa da'awatuhu da kira zuwa gare shi wata abin nan wata fawuquhu da kuma ficen da zai yi wa galabatihi da rinjayan sa ala sa'iril adiyat a sauran duka addinai sannan wa katamatin sura a ƙarshe sura za ta cika bi da'awatul mu'minina irin mu'minai ila tijarati zuwa ga kasuwanci arrabihatun wadda ike mai ainihin riba wa hurridat abin nan wa hurridathum alal jihadi za ta kwadaitar da su bisa ainihin me bisa jihadi fi sabilillahi bin nafsi wal mali da karan kanka da dukiyarka sannan wa bayyana samaratul jihadi za ta yi bayani akan ƴaƴan jihadi din ma'ana irin ribarsa wa huwa nasaru fid dunya shine samun taimakon Allah nan duniya wa sawabul mu'abina wa sawabu ay mujahidina fil akhirati da ladan waɗanda suka fito suka yi gwagwarmaya dan ɗaukaka kalmar Allah sai Allah yake cewa me bismillahir rahmanir rahim na'am سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون نعم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله أكبر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya fito mana da hikimomi cikin waɗannan ayoyi wato guda hudu da malam ya karanta Ah, hikima ta farko babbar hikima ta farko Allah ya ce ka gane duka halitta da take sammai da ƙasa wallahi suna tsarkake Allah suna tsarkake Allah ba wani kace na ce kuma sai aka kawo ma at-taqaliliya li ghairil aqil kuma komun kankantar abu da mai hankali da marar hankali duka suna tsarkake Allah dan ka gane muhimmancin tsayuwar ubangijinka da zatinsa sannan Allah ya ce wa huwal azizu shi mabuwaye ne cikin mulkinsa ya gagaru kowa da komai kuma hakimin fi sunihi shi Allah gwani ne cikin ayyukansa sai Allah ya kira masu imani yanzu fa duka Allah kiranmu yake wadda muka yadda har yanzu muka zo muke karantarwa yanzu duk kiran da Allah yake akan mu yake kai tsaye ba kafirai ba saboda in baka kan hanya to dawo ka tsaya kan hanya in bana kan hanya in dawo in tsaya akan hanya Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani lima taquluna me yasa kuke faɗin magana fi dalabil jihadi wajen neman jihadi ma la tafa'aluna abinda ba za ku aikata shi ba izina abin nan izina hastum bi uhud yayin da kuka samu ainihin me kuka samu ainihin tawaya abin da ya same ku a uhud wannan fa istifhami ne ala jihatil inkari a bisa fiska ta musulmi me isa kun ce kun yi imani sannan manzon rahama ya kafa muku doka ya ce wayannan arrumatu su hau dutse kar su sauka a gurin saboda muhimmancin su a gurin wannan yawan nasu zai sanya lokacin da wasu za su biyo ta hanyar da annabi ya sa suka zauna a gurin duk waɗanda za su biyo wayannan yawansu da yake kan dutse su kusan mutum hamsin zuwa sittin don Allah ya kake kallo lokaci guda su harba kibiya akan mahaya ai za su tunkuɗe da yawa ko to lokacin da mahaya suka ji kuma wancan ya dashi da dokinsa ya hautsina wancan ya hautsina ai kwana za su yi su koma ko musulunci bai ci riba ba to amma annabin rahama ya ba da doka ya ce ko kun ga ana kama mu kamar kaji kar ku yadda ku bar nan ko kun ga mun ci nasara kar ku yadda ku bar wannan guri sai ni in na aika na ce ku zo to tunda kun ce kun yi imani me yasa kuka irin wancan aiki ba ta ce Allah ya ce kabura makatan indallahi ai azuma irin wannan aiki naku kinsa ya kai matuƙa wajen girma inda Allah a wajen Allah an taqulu ma la tafa'aluna ku faɗi abin da ba ku aikatawa inna Allah yubghidu alqawl bila fi'l Allah yana fushi da maganar da za a yi ta ba tare da an yi aiki da ita ba karka yadda kana musulmi wallahi ka rika faɗin abin da ba za ka yi ba ka faɗi abin da ba za ka yi ba kana musulmi wallahi ka faɗi abin da Allah zai fushi da kai na faɗi abin da Allah zai fushi da ni mutukar mu kai haka Allah ya tsare mana imanin mu inna Allah lallai Allah yahibbu Allah yana son almujahidina fi sabili wanda suke jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah to wa idza ahabbahum idan ku Allah yana son bayinsa to yansuruhum zai taimake su wa yukrimu zai kuma girmama su allazina yuqatiluna fi sabilillahi wa innan da suka me suka ainihin yaki cikin dawar kalmar Allah saffan suka yi safu ai ma'ana safina ka annahum bunyanun marsu kai in ka gansu ka ce gini ne yadda misali wannan gini da muke kallo wannan gefe ya hadu da wannan wancan gefe ya hadu da wancan yanzu da Allah idan ba iska ta fitina daga sama ba da Allah akwai abin da zai zo ya ture wannan sai dai in ta masifa ce dama ita an aiko ta ta cire gine-gine ne kawai ko amma iska ta rahamaniya da Allah yake turo mana wannan ginin ba ba yadda za ta yi da shi saboda haka to hatta saku hatta saku a wurin yaƙi da kafirai ba haka suke ba ba su iya ba kawai dai a zo haɗe kawai a kwace bai a ta kashe kai musulunci ne ya kwatanta wa ainihin mai manzanni ga in sun fita filin daga ga yadda za su a nan kafirai suka ɗauki abin nan suka ɗauki samfuri sannan in kuka yi sahu masu kibiya su tsaya a tsakiya kar su zo gaba gaba a gansu idan abokan gaba sun taho komanda sai ya ba su sai ya ba su umarni sai ya ce to ku dawo gaba kowa ya kafa gwiwarsa ɗaya a kar ɗaya tana sama wato ya kafa sawunsa ko yatsarsa ɗaya a kar wato babbar yatsarsa a kar da mabiyarta ɗaya kuma ya kafa ta sannan safun da suke bayan ku su zamo masu mashi ne sannan masu takuba suna bayan ku idan kuka yi hari kuka yi harbi kuka yi harbi kuka yi ta'adi sai ku dawo baya yanzu ba masu mashi ne za su dawo gaban ku ba to shikenan ba masu mashi ba aiki za su yi ba lokacin nan sai in ana hangen wanda ike ya taho da ainihin fitina kuma taransa gaba da gaba ba zai ba to wa'anda suke da mashi anan su kuma sai su yi aiki sai a kwata shi kawai sai a jefe shi musulunci wallahi ya koya wannan yanzu duka a fagagen yaƙi haka zaka ga kafiran su ma suna yi ba kafiri fa ba shi da wata dabara shine Allah ya yabe su yace ka annahum bunyanun marsu kai kin kagan su kace gini ne ai mulazziqun ba'dhu ala ba'd kamar gini ne wanda sashin sa ya hadu da sashi sabitun kuma ya tabbata ya kafa aka wa hadha ta'limun lil muslimina kayfiyatul istidadi wannan fa malam yace karantarwa ne ta musulunci dan wato yadda musulunci yake tattali li muqabalatil aduwi yadda zai fuskanci abokin gaba bi an yakuna saffan yasahu wa hasahum kuma ya kwaitar da su ala zalika bisa haka bi anna Allah cewa Allah yusaidu man yafa'aluhu Allah zai taimaki wanda yayi irin wannan ainihin wato biyayya wayan surhu zai bashi cin nasara walam takun hadhihi alkayfiya irin wannan yanayin sahu a gurin yaki wallahi bai kasance ana yin sa ba qabalal islami kafin musulunci ma'ana bai zama ma'arufatan ba inda alƙitali a gurin masu yaƙi ba haka yake ba da wamin shiruɗin najahi yana daga cikin sharuɗan na cin ainihin nasara a wurin yaƙi shine ta'azimin ra'isu alqa'idul al'a'ala wato karka sabawa jagora wanda yake shugaba mafi ɗaukaka a cikin ku in ya bada doka to a tsaya a kanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada doka aka saba ba an samu faduwa ba da an bi dokar za a faɗi Allah fa yayi masa albishir zai ci nasara a yakin amma fa sharadi idan sahabbai basu saba ba sai suka saba kuma sun ɗebi ganima a gun ɗiban ganima aka zo aka aka ruba sa tsakiya kuma mafi yawan mutum saba'in ɗin nan da aka kashe wallahi duka a gun wanda suka ɗebi ganiman to saba wa annabi kenan ka saba wa annabi kuma ka gada ne wallahi ba za ka gani ba Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama wanda ije ya mutu a filin daga don ɗaukar kalmar Allah har ma manzan rahama cikin hadisi yana cewa inna fil jannati mi'atu darajatu lalle a cikin aljanna akwai daraja guda ɗari a adda Allahu lil mujahidina Allah ya tattali wannan aljannar ga waɗanda suka yi yaƙi fi sabilillah cikin ɗaukar kalmar Allah ma baina darajataini tsakanin kowace daraja da daraja kama baina sama'i wal ardi faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa ne don Allah ba sai dai kawai kai imani ba ya za ka kwatanta faɗin sama da ƙasa Allah ka sa mun dace saboda haka fa'i za su altumun laha in ji manzan rahama kenan za ku roƙi Allah ma'ana aljannatu kenan to fasa alohul firdausa ku roƙe shi aljanna firdausi fa inna ha ausatul janna ita ce matsakaiciyar aljanna wa a'lal jannati kuma ita ce aljanna mafi ɗaukaka yace urahu fawqal arshi ya'ani arshin rahman in ji manzan rahama kenan yace ga tana ina kallanta akan al'arshin ar-rahman to shi yaje ya gani yaje har bakin aljanna a wata ruwan ce har cikin aljanna ya shiga saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana yake cewa wa iz qala ko وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم الله أكبر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نعم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا الله أكبر مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مم.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana yace kuma ka tuna lokacin da ainihin annabi Musa yake cewa li qaumihi ga mutanansa ya qaumi lima tu'zunani me yasa kuke cutar da ni ai ma'ana da anu fi jismi kuna suka a cikin jikinsa wa qalu suna cewa innahu adirun wai annabi Musa ne wai yana da abin da Bahaushe kan ce gwaiwa kun san dalili annabi Musa alaihi salatu wassalam in ba tafin hannunsa ba hatta iya nan ɗinsa haka duk gangar jikinsa kafa zuwa idan sawu duk a rufe suke sai ka ce mace ne shi ko jikinsa ko ina a rufe yake saboda kunya shi yana, yana da kunya to wai wannan rashin buɗe jikinsa to he suke masa ainihin sharri da abubuwa guda uku wasu suka ce watakila ciwon kuturta ne da shi shi yasa baya son a ga fatar jikinsa wasu suka ce a'a yana dai da wata matsala a jikinsa a jikin fatarsa wacce baya son a gani wasu suka ce a'a kai gwaiwa ne da shi to shine Allah yake yake ga fada Allah yake cewa lima tu'zu yana fada mutanen nasa lima tu'zunani me yasa kuke cutar da ni ya'ani adda'anu fi jismi kuna yin suka a jikina ma'ana al'adur shine malam yake cewa muntafakun wani kumburi ne alkasiyatun wanda yake fitowa daga marena walaysa kadhalika alhali su ba marena bane wa idza walasatul iziyya abinan abinan izayatu ila da'ani malam yace idan ku suka za ta kai ko cutarwa za ta kai zuwa ga suka fi jismihi a jikinsa to fahiya fi gairihi ashaddu to a wani jikinsa kuma abin ai zai fi tsanani kenan ko ma'ana in dai ka san mutum kuma za ka yi suka a kansa to kuma abin da ya zo da shi shi ya fi sauƙin suka aiko ita ce magana ɗin wa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi Allah yake cewa wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku jumlatu war rasulu ya hatarimu shi fa manzo girmama shi ake falan ma zago yayin da suka karkata ma'ana adalu suka karkace anil haqqi ga barin gaskiya bi izaihi da cutar da shi azagallahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ai ma'ana amalaha anil huda sai ya karkatar da ita ga barin duk abin da yake na shari'a ne kenan idan ka aibatar da mai karantar da ainihin addinin Allah kuma ka san gaskiya yi to Allah zai karkatar da zuciyarka zai karkatar da zuciyar duk mai irin wannan aikin ga barin abin da yake na shari'a in dai mutukar ka san abin da ake faɗi gaskiya ne kuma ka ƙi shi da gangan to wallahi kai ma Allah zai karkatar da zuciyarka ga barin abin da yake na shirya kenan mutum ba zai samu shirya ba Allah ka tsare mana imanin Allah tabaraka wa ta'ala yake ga azakallahu qulubu ya'ani anil huda wa an iktisabil makarim bil jihad abinan bi abinan bil jihad da kuma ɗabi'u na ƙware ko aikata ɗabi'u na ƙware wa gairu zalika da wani wannan min a amalil khairi wallahi duka ba za su iya ba iz hadimu as abin nan asasul bina'i bi tarki ta'zimil qa abin nan alqaidul a'la dan me yasa mallan yace iz hadimu sun rushe asasul bina'i bina'i wato ginshiki na ainihin gini ta yaya suka rushe yace bi tarki da barin ta'zimu abin nan alqaidul a'la sun bar girmama jagora wanda yake maɗaukaki falam yanji abin nan yanji ba za su ci nasara ba fi hayatihim ad-danawiyya wal ukhrawiyya wallahi ba za su ci nasara ba duniya da lahira wallahu la yahdil qaumal fasiqina Allah bai shiryar da mutanen da suke fasikai ne sun fita daga da'ar Allah ai allazina yakarjuna an dari abin nan an dariqi ai al-kafirina kenan bi amrihi wa nahyihi duka sun fita daga wannan la ya hadihim Allah ba zai shiryar da su ba ila ma yarfa'u sha'anihim zuwa ga yadda zai ɗaukaka sha'anin su min al-jihadi daga jihadi wa gaurihi da wani sa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ai ya gaya mana ko da yake cewa ya ayyuhal ladina la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu ko to abin da ya faru annabi Musa dogon hadisi ne haka dan sama sama za mu karanta shi annabi Musa ya fita gun wanka da yaje ya kadaita ya cire kayansa ya dora kan dutse yana cikin wanka bayan ya hada ya juyo zai dauki kayansa yana fara juyo dutsen kuma ya murgina da umarnin Allah wallahi dutsen bai tsaya ba sai a gaban banu Isra'ila ya rika bin sa yana ka tsaya kana yana yana kanka ka tsaya kana kayana yana kanka zan dauka in daura bin sa yake da gudu kuma ya kasa kamo dutsen kai an ce maka dutse zai gudu sai ka tsaya kana shakka ko to meye ba zai gudu in dai dutse da girmansa da komai daga sama dan yardar Allah da tsoron Allah zai faɗo daga can sama ya yo kashi to meye ba zai ba idan dutse saboda girman Allah zai tsage ruwa ya fito daga cikinsa to meye ba zai ba duka saboda tsoron Allah amma yau gashi zuciyar dan adam ta tausa da ita a ma'ana amma busasshiya a zahiri Allah ya sauwake wallahi sai da ji har gaban banu Isra'ila yana zuwa tukun ya tsaya a gaban su ga annabi Musa tsindir din sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wadaran kafiri shi yasa Allah ya musu wulakanci suka ganshi kuma Allah sai ya fito da siffarsa mafi kyau da ba su taɓa ganin mutum ya mai kyau irinsa ba ya ɗauki kayansa ya sa ya kuma ɗauki sandarsa ya ce to tun da ka kawo ni gaban waɗannan tsirara ya ce yau za ka ɗanɗana uku ba ya riƙa zana dutsen da sanda sai da ya masa bulala a wata ruwaya uku wata ruwaya hudu ɗaya ruwayar aka ce sau biyar to ko ma ya ne ne dutsen aka ce har yanzu yana nan zanen bulalar da annabi musa ya masa yana nan a jikinsa bai cire ba Allah kai mana muwafaka ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iz qala kuma ka tuna lokacin da abin nan Isa ba iz qala Isa ibn Maryama gurin nan mala kake iz qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila kun ga ayanan annabi Isa yace ya banu Isra'ila ko lam yaqul ya qaumu bai ce ya mutanansa ba li annahu la abul lahu dan shi ba shi da baba fihim a cikin su li'annahu kulika min ghairi abin an halice shi ba tare da baba ba wa in kanat ummuhu minhum ko da dai mahaifiyarsa a cikin su take wa hiya min asharafihim kuma tana daga cikin wato nasaba tana daga cikin mafi daukakan nasaba a cikin nasu ma au inna ma nadahum ko kuma a'a ya kira su ne yace ya banu isra'ila bi ismi jaddihim israfil da sunan kakansu isra'abinan isra'il wato shine ainihin yaqub kenan aka ce taladdufan wa ɗalaba wannan don tausayawa ne da neman an yasgu lidaɗin su karkato da jinsu ga mai kira yadda uhum da yake kiransu bi da'awatihi da da'awarsa ma'ana da kiransa da yake ilallahi zuwa ga Allah yake inni lakum rasulun ma'ana inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan kuma ina abinda nazo da shi yana gaskata lima baina yadayya abinda yazo kafin ni min at-taurati na at-taura wa mubashiran kuma zan yi muku bishara bi rasulin da wani manzo ya ati min ba'adi wanda zai zo bayana ismuhu ahmad wanda sunansa shine ana ce masa ahmad ya hatamilu yana iya daukan an yakuna afa'alu ma'ana ismu tafdili kenan eh wato min al-mabani lil fa'ili kenan ai ma'ana akasaruha abinan hamidiyatu lillahi mafi yawan godewa Allah cikin kowanne irin lokaci min gairihi daga waninsa ko akan waninsa ai ka annahu hamidan lillahi kai ka ce shi hamidan lillahi shi mai shine mai yawan godiya wa Allah wa ya hatamilu zai iya dauka an yakuna al mafa'ulu din nan ai ma'ana akasar mahmudiyatin min ghairihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama shine mafi yawan godiya wa Allah akan wanin sa kuma annabi bai zama hakan ba irin ibadar da annabi yayin yanzu ai sai yi ta ko wa'anda suka zo kafin shi wallahi ba sai annabawa fa wallahi ba sai irin ibadar da annabi yayi duk irin yaban da Allah ya musu to annabi yana sama da su sallallahu alaihi sallam. saboda haka anan mu lura wannan malam yana fito mana da ma'anar ahmadu ne ma'ana mai yawan godiya ga ni'imar Allah mai yawan godewa Allah a cikin kowane lokaci saboda haka shi yasa yake cewa yake cewa kaunul khalqi kasancewar halitta ya hamudunahu suna gode masa akasaru min kaunihim fiye da abin nan adadin yawansu ai ya hamaduna gairahu suna wato mafiya yawansu wasu suna godewa wasu su kenan ba Allah ba wa qad abin nan abin nan zakara Isa hazal ism annabi Isa ya ambaci wannan suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abin ala ahmadu din li anna kaunahu hamidan lillahi kuma sabiqun ala me ala hamdu al abin nan alkalqul lahu a wata ruwa aka ce li'annahu lam yahmaduhu illa ba'da wujudihi fil kari abin fil kari to wannan dai duka fahimta ce ta malamai cewa annabi Isa ya gaya wa mutanansa da yace ismuhu ahmadu dinna dan kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai yawan godiyar Allah ne kuma mai rigen ya kan godewa ainihin Allah din cikin halittunsa gabaki daya domin ba wanda yake godewa Allah fiye da shi a cikin halattu ɗin. illa me illa ba da wujudihi sai bayan samuwar sa fil khariji waje wa hamdu wa hamdulillahi qabala hamdun nasi kuma yana godewa Allah ko mai yawan godewa Allah ne kafin godewa mutum lanku gare shi wali anna ahmadu huwa al-madhkur shi ahmadu din nan shine aka ambace shi fil injili cikin injila wa ismuhu inda ahlus sama'i sunan ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sammai sunansa ahmadu shine ashharu min muhammadu yafi shaharta akan muhammad falan ma ja'ahum sai gashi yayin da izo musu ma'ana ja'ahu ahmadu al-mubashshirun bihi li bani isra'ila li yu'minu bihi an ja'ahu abina an ja'ahum li yaqtadu bihim gairahum fi zalika fayashraku bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda aka yi musu bishara da shi a cikin littafinsu don su yi imani da shi da abin da ya zo da shi sannan wasu su yi koyi da su don su samu ɗaukaka me yasa ya zo musu da gaskiya ya zo da ayoyi ya zo da mu'jizozi daban-daban amma qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan kawai wani tsafi ne kurum tsafi ne wanda yake mabayyani kawai suka ƙi su yi imanin da shi Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ya Allah abinda muke karantawa ka sanya ya zamo dalili a gare mu ba akan mu ba ranar alkiyama akwai bayani ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai bayani da ya shafi asusun marayu kamar haka akwai bayan wannan da ya bayar da naira dubu daya muna addu'an Allah ya saka masa da alheri amin sannan akwai eh, bashir ahmad ya ba da naira ɗari biyar na kuma muna addu'an Allah ya saka masa da alheri amin sannan akwai kabiru adamu ya tura naira ɗari biyar shi ma muna addu'an Allah ya saka masa da alheri amin akwai kuma wani bawan Allah ba suna ya tura naira ɗari biyu shi ma muna addu'an Allah ya saka masa da alheri amin sannan akwai mana bati ba md baba ya saya mana mai a janareto lita hudu shi ma muna don Allah ya saka masa da alkai amin ga account number din kamar haka ga wanda za su taimaka ah, 3074 7279 wato uku sifili ah, bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara Usman ya kuma Abdullahi Jibril Allah ya bada ikon taimakawa Assalamu alaikum
شكرا نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم منا روقنك شريعة Allah muna roƙonka tabbaci, Allah muna roƙonka yaƙini a cikin zukatanmu ya Allah, Allah muna roƙonka ka shirye da dukkan bayinka, Allah muna roƙonka abin da muke karantawa, Allah Ubangiji ka sa ya zama hujja a gare mu ba a kanmu ba, Allah muna roƙonka wannan gari namu, Allah ka ƙara mana zaman lafiya, shugabanninsa Allah ka shiryar mana da su, Allah ka shirye mana da shugabanni duka na ƙasa ya Allah, wanda ba su da shirya Allah ya gabata cikin iliminka, Allah muna roƙonka ya Allah ka isar mana da sharrinsu, ka canja mana da mafi alkhairi, Allahumma zidna علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين